الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين muna godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Laraba don ci gaba da karatun wannan littafi mai suna Tafsirul Karim Rahman fi tafsiri Kalamul Manna wanda muna cikin suratul Taghabun sati da ya gabata mun kwana karshen aya ta takwas yau da mu tashi farkon aya ta tara Allah ta'ala yake cewa yau mai yace ma'ukun da yau mai jalbi ranar da Allah zai tara ku liyomil jam'i domin ranar haduwa ranar da Allah zai hada mutanen farko da na ƙarshe gaba ɗayansu a hili ɗaya ko dalika yawmut taqabu wannan shine ranar da taqabun ma'ana fifiko tsakanin halittu zai bayyana wannan yana da cikin tafsirin da aka fassara wannan aya ko kuma yawmut taqabun ranan kamunga menene ranar kamunga ranan da mai imani zai gadi aljannar kafiri kafiri kuma ya gadi ma'ana wutar mobili kowane mutum yana da gida biyu yana da gidan wuta yana da gidan aljanna ko in mutum ya bauta wa allah sai a musanya wannan gidan nashi na wuta da aljannan wani wanda yake kafiri sai ya gadi wannan aljanna ta kafiri sai ya zamanto yana da aljanna shi kuma kafirin sai ya gadi gidan wutar wanda yake mai imani shi yasa Allah ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatani wanda yi tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya bauta wa Allah yana da aljanna iri biyu aljannar sa wadda Allah ya rubuta masa da kuma wanda ya gada ta wani kafiri shi yasa in mutum ya mutu an sa shi cikin kabari mala'iku sun mai tambayoyi ya ba da amsar tambayoyi sai a ce sai a buɗe gidan wuta a ce kaga gidanka can inda ka saba ma Allah amma Allah ya canza maka wani gidan da ba shi ba sai a rufe shi sai a buɗe mai gidan aljanna ko to Allah zai tara ku wannan ranar ranar haɗuwan mutanen farko da na ƙarshe zalika yawmut taqab wannan shine ranar kamunga ko kuma a shine ranar da za a nuna fifiko tsakanin halittu za a daga wasu a kaskanta wasu wa man yu'min billahi wanda ke imani da Allah yake gaskata Allah wa ya'mal salihan kuma yake aikin kwarai yukaffir anhu sayyi'ati za a shahe mushi miyagun ayyukansa kusakuransa da a tsakanin shi da ubangiji Allah zai share su wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da shi jannat gidajen aljanna wacce tajri min tahtiha al-anhar koramai ke gudana karkashin benayenta ko akwai koramar giya akwai koramar madara akwai koramar ruwa akwai koramar zuma eh ba shi ne Allah yake faɗi a wata aya ba yake cewa masalul jannatul lati wu'ida al muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asid wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat ko kenan wannan kenan Allah zai shigar da shi wannan gidan khalidina fiha abada suna madawwama a ciki har abada khalidi na fiha abada Allah ta'ala yake suna madawwama a ciki har abada idan sun shiga aljanna khalidi na fiha abada suna madawwama a ciki har abada sai Allah subhanahu wa ta'ala ce zalikal fawzul azim wannan wa shi ne rabo wanda yake da girma mutum ya samu kanshi a cikin wannan gida mai albarka shi da gidan aljanna wannan ba karamar sa'a ba ce shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khalidi na fiha abada yana suna madawama a cikin har abada zalikal fawz azim wannan shi ne rabo mai girma wallazina kafaru waɗanda kuma suka kafirta wa kadzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu ulaika ashabun nar waɗannan sune ɗan wuta khalidina fiha za su dawwama a ciki har abada wa bi'sal masir cir da wannan makoma ya zamanto mutum ya ƙare zaman shi na duniya kuma a lahira ya zamanto makoman shi wuta shine ma ce ya'ani yana nihin uzkuru yawmal jam'i ku tuna ranar haɗuwa alladhi yajma'u Allahu fihi al-awwalin wal akhirin ranar da Allah zai hada a cikin wannan ranar zai hada mutanen farko da kuma na ƙarshe kuma dukkan su a hili daya wa yuqifu wa yaqifuhum mawqifan ha'ilan aziman ya tsayar da su wani matsayi wanda yake mai tsanani sannan kuma aziman mai girma shine irin tashin kiyama lokacin da mutane za su su tsaya a hili daya a yi musu sahu irin na sallah aljanu su zo su kewaye su mala'iku ta sama ta ɗaya su zo su kewaye aljannu mala'iku na sama ta biyu su zo su kewaye mala'iku ta sama ta ɗaya haka har zuwa sama ta bakwai mutane a tsaka allah ya ƙare mutane wasu zuwa su ta kawo musu ga ƙwamri wasu ga buwai wasu ga maɗaurin wando wasu ta musu da zami ma'ana ta haɗe su ko wani nabi uhun bi ma'amilu sai allah ya ba su labarin abin da suka aikata fahina irin a wannan rana ne ya zaharul farko bambanci zai bayyana wadda fawut da kuma kasancewar ba ɗaya ba alfarku za a rarrabewa tsakanin mutane wattafawut da kuma bambanci wani ya wani bainar sala'iki tsakanin halittu wayur fa'u akwa za a ɗaga wasu mutane ila a'ala illiyin zuwa saman maɗaukaka waɗanda ake gani a nan duniya ba komi ba ranar za su zama su ne komi waɗanda ake ganin maɗaukaka a nan duniya ran nan kuma su ne ba komi ba saboda su bauta wa Allah ba fil ghurafil aliya a cikin gidaje maɗaukaka ɗakuna maɗaukaka wal manazilil murtafi'at da masaukaiya waɗanda suke abin ɗaukakawa al mustamilatu ala jami'il ladha masaukaiyar da sun kumshi dukkan wasu abubuwan jin daɗi washahawa da dukkan abubuwan shawa duk abinda mutum yake shawa zai samu a wannan gidajen a wannan masaukaiya cikin aljanna kenan kamar yadda manzon Allah yake cewa Allah yana cewa a'adattu li ibadiy salihin ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi basharin nayi mabayuna nagari tanadin abinda tunanin shi bai taba zawwa ba ga mutum na jin daɗi dan adam bai taba tunanin irin wannan abin a zuciyar shi ba sai a cikin aljanna ne shi na musu tanadin abinda kunnuwansu ba su taba ji ba abinda idanunsu bai taba gani ba ko da kuma abinda zuciyarsu ba ta taba lissahin shi ko kuma tunanin shi da haka a cikin waɗannan gidaje akwai dukkan abubuwan jin daɗi da dukkan abubuwan da ake shawo wa yuhfadu aqwamu za a ƙasƙanta wasu mutane ila asfali safili zuwa mafi ƙasƙancin ƙasƙantattu wataƙila a nan duniya su ne manya amma ba su bauta ma Allah ba a lahira sun yi kowa zamantarwa ƙasƙantattu ko mahallul hammi wal ghammi wanda wuri ne inda za a sa su su waɗanda ƙasƙantattu wurin damuwa wal ghammi da baƙin ciki walhazni da haushi wal'azabi da kuma azaba a shadid mai tsanani wannan kuma wazalika natijata ma qaddamuhu li anfusihim wannan shine sakamakon abin da suka gabatar ma kansu tun a nan duniya wa wa aslafuhu ayyam hayati abinda suka ma'ana gabatar da shine a kwanukan rayuwarsu tun suna can duniya abinda suka rige suka aikata ne wali hada kala don haka Allah ya ce zalika yawmut taghabu wannan fa shine ranan kamunga ay yazhabu fihi taqabul ma'ana ka kamunga zai bayyana a cikinsa wa tafawut bainal khala'iq da kuma bambanci tsakanin halittu wa yaqbalu almu'minuna alfasiqin ko mu'minai za su gadi aljannar fasikai wa yuqrafu almujrimun wa ya'rifu almujrimun sannan masu laifi za su gane annahum ala ghairi shay'in lalle ba su akan komi ashe ashe su ba kowa bane wa annahum humul khasirun za su gane cewa su ne tababbi asararru fa ka annahu qila kamar dai an ce bi ayyi shay'in yahsulul fala da wani abu ne za a iya samun rabo a lahira wa shaqa da kuma wani abu ne za a iya samun rishin rabo a lahira wan na'im da menene za a samu ni'ima a lahira wal azab me ke sa a samu azaba a lahira fa zakara ta'ala asbabu zalika sai Allah ya ambaci dalilan haka dalilan da za a sa a rabauta a lahira a tsiyata a lahira a ni'imta a lahira a samu azaba a lahira sai Allah ya ce wa mai yu'min billah wanda ke imani da Allah imanin tamar cikakken imani shamilan imanin da ya kunshi lijami'i ma amara Allah dukkan abin da Allah ya yi umarni bil imani bihi a yi imani da shi ya zamanto kuma an yi imani da shi ko wa ya'mal salihan kuma mutum ya aikata aikin kwarai min al fara'id ya aikata ababen da suke farilla wannan wafili da waɗanda suke na nafila min ada'i huquqillah na bayar da haƙoƙin Allah wa hukukin ibadihi da kuma haƙoƙin bayan Allah wannan duk yana cikin imani to Allah ta'ala ya ce wanda ya haka yau ikhiluhu jannati Allah zai shigar da shi gidajen aljanna ta jirimin tati al'anhar wacce ƙoramai ke gudana a ƙarƙashin benayenta fiha a cikin aljanna akwai ma tashtahihil anfus abinda rayuka suke shawo wa taladdul a'yun akwai abinda ke sa idanu su ji daɗi wa takhtarahul arwah a cikin aljanna akwai abinda rayuka suke zaɓa wa tahinnu ilayhi alqulub akwai abinda ke sanya zukata su rutsu a cikin aljanna wa yakunu nihayatu kulli marhub sannan kuma ƙarshen dukkan wani abin da ake kwaɗayi zai kasance a cikin aljanna khalidi na fiha abada suna madawwama a ciki har abada zalika al-fawz al-azim wannan shine rabo babba ko kenan wannan kama amsa ne game da abin da zai sa a samu rabo a lahira sannan a haɗu da ni'imar Allah a lahira sai dangane da muke sanya a samu rashin rabo muke sanya a haɗu da azabar Allah a lahira sai Allah ta'ala ya ce wallafi da kafaru waɗanda suka kafirta wa kaddabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu ai kafaru biha suka kafirce mu ayoyinmu min ghairi mustanadin ba tare da wani abin da suka dogara da shi ba shar'iyyin na shari'a wala aqaliyin ko na hankali a akawsan rai ne suka yi ba su da wani madogara akan abin da suke a kai na ɓata bal ja'atuhum al-adilla dalilai sun zo musu wal bayyinat da hujjoji wa kadzabu biha sai suka karyata dalilan da hujjoji wa anadu suka yi taurin kai ma dallat alai game da abin da waɗannan dalilan suke nuni a kai shi sai Allah ya ce ula'ika ashabun nar waɗannan su da ɗan wuta khalidina fiha suna madawwama a cikin wutar wa bi'sal masir cin da wannan makoma dan me li'annaha jama'at kullu bu'sin wa shidda dan wannan makomar ta hada dukkan wani tsanani ko wani bala'i wa shidda da kuma tsanani wa shaqa da rashin arziki wa azab da kuma azab gidan wuta ya ƙunshi waɗannan abubuwan gaba ɗaya ko wannan shine ma'anar waɗannan ayoyin da muka karanta kuma yana ganin zamu dakata subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum